نعبد وإياك نستعين اذكرا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah muna gode wa Allah tabaraka wataala da ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashiba bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda muna cikin bayani akan riwayoyi da suke magana akan Isra'il da Mi'raj to shine irin hidawar da ta gudana tsakanin Allah tabaraka wataala da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine yace wa a'taytuka Allah tabaaraka wa ta'ala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi bukatar sa ga Allah tabaaraka wa ta'ala yace Allah ka ba annabi wa nan kaza Allah ka ba annabi ka ba annabi wa nan kaza ka ba annabi wa nan kaza duk sai dai gama jirawa sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace abinda na ba duniya ina so ce bari a rana ma shine Allah ke ta zana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ɗaiɗuka saba'an minal masani na baka saba'an bakwani minal masani na abin biyantawa ayoyi bakwai ababen biyantawa saba'an minal masani saba'an minal masani aka ce fatiha mai aya bakwai aya bakwai gare ta ita ce ya zo a hadisi annabi sallallahu ta'ala ya sallame ce kan ka fita masallacin nan zan sai na sanar da kai wata aya wata sura a cikin a cikin alƙur'ani take ma anzalallahu mithlaha fit tawrati wala fil injili wala fil qur'ani mithlaha Allah bai saukar da irin ta cikin at-taura ko injila ko zabura ko wani littafi dai daga cikin littafansa Allah bai saukar da irin ta ba ana nan sai ga kuma annabi ya manci annabi sallallahu alaihi wasallam ba manci sai ya ce ya rasulullahi surar da aka yi ma alƙawari kayan rubuta masallacin nan ya ga ana shirye shirye da ta sai ce surar da aka mara kawai sai maza Allah ce da me kake buɗe sallah sai ce ina buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ai yanzu aka ce sai ce ya ce wannan ita ce surar da Allah bai saukar da irin ta ba ita ko hiya sabul mathani maza Allah ko hiya sabul mathani ba Allah تبارك وتعالى في القرآن في في في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها.
ولم أؤدها نبيا أملك بمباوان النبي يتبا أبلك كبانك
وأعطيتك خواتم سورة البقرة وأعطيتك خواتم سورة البقرة ناباك شكر سورة البقرة من كنز تحت عرشي wannan ayoyin daga wata taska suke ƙarƙashin al'arshi na saboda haka abdullahi bin umar ya ce in yayi wafati a karanta mishi watan fawatiha suratul baqara wa fawatiha yayi umurni saboda haka wata rana imam ahmad ibn hanbal sun tafi rufe wani mutum a makabarta sai ga wani yana karatun qur'ani a makabarta sai imam ahmad ya ce wancan mutum a hana shi yana yin bid'a bid'a ce ya dena to kaga matsayin shi dole ba da umarni a bari sai ba annabi sai ya bakarata sai ka hanya ma ta to sai da suka gama binne wanda suka tabo binnewa da suka gama binne wanda suka zo binnewa sai muhammadu bin qudama al-jawhari sai ya ce ma imam ahmad sai ce kaga an hankali ya komo wuri guda sai ce ma ta kulu fi mubashir ibn isma'il al-hamdi yace me za ka ce a cikin mubashir ibn isma'il al-hamdi matsayi ne ya kasan ya ji a wajen su su malama hadisi sai imam ahmad ya ce thiqatu thiqa kada imam ahmad ya bada asa sai ce to hal akhasta minhu shay'an ka aiki wani abu na hadisi wajen shi sai ce na'am na karɓi wani abu na hadisi wajen shi sai ce to shi wannan din ya bani labari shi ma ya karba daga wanda ya karba daga gare shi mahaifin shi har kan watan dan abdullahi umar ya ce abinda abdullahi umar ya yi wasici in ya yi wafati a karanta mai fawatiha ci ba su wajiba don haka shi ya yi daga gare shi shi ma daga abdullahi umar ya ce tabi'i ne ya ce daga abdullahi umar aka samu wannan da ya karanta wa imam muhammad wannan sai imam muhammad ya girgiza kai ce a shi karatu qur'ani a makabarta ba bid'a ba ya ce maza maza ka cin ma mutumin can ka ce ci gaba da aikin shi wallahi ba bid'a ba shi ba bid'a ba eh saboda sirrin da ke cikin ita khawatin suratul baqara karshen suratul baqara cikin nan to ga shi Allah ya na cewa karanta min da shi Muhammadu ibn Abdul Al-Jawhari ya hujjace wata Imam Ahmad akan karatu a makabarta don haka Imam Qurtubi ya kawo shi a cikin at-Tazkira fi ahwal al-mauta wa umur al-akhirah kuma Mufaqiddin ibn Qudama a cikin muguni shi ma ya kawo wannan malamai dai da yawa sun kawo wannan kissa ta karatu al-Qur'ani habda mukayyima sirrun ya kawo wannan da kuma irin wato waɗanda suke ganin ba a karatun Qur'ani ko a makaranta ko ga mamaci bai zo ba yace ko alama wannan abu ne wanda yake yace to ya za ka kwatanta shi da yin hajji ga mamaci ya za ka kwatanta shi da yin azumi ga mamaci ya za ka kwatanta yin sadaka ga mamaci ya za ka kwatanta duk wannan ibada ga mamaci in ce ko da an tambaye ka wannan za ka ce halal ne labar za su same shi sai ibn qayyim ya ce to me bambancin wannan da wannan yace wanda zai ce karatun qur'ani bai tabbata ba da mamaci ko a makabarta yana son ya raba ɗaya biyu ne kawai eh saboda ya tabbata khawati suratul baqara min ta min kanzin tahta arshi wace daga taska ne karkashin al'arshi nan لم أودها نبيا قبلك lam ujiha ban ba wani annabi ba kabilaka gabaninka وجعلتك فاتحا وخاتما waje altuka na sanya ka fatihan Ah, haka ne ko? man qara'aha fa fatahu Mm, kunuzul jannah. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anzalallahu alayya ayatayn min kunuzil jannah بهما سورة كتبها الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف عام من قرأهما بعد العشاء مرتين كفتاه من شر الشيطان لا يقدر عليه سلطان وجعلتك ناسا ياك فاتحا كيني مبودين دكان الخير وخاتما كما كيني تكمكين دكان وزوري لأنبتا
وفي الرواية الأخرى a cikin wata riwaya ta daban wanda Imam Muslim ya ruwaita قال qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا faudi ya sai yace shi a rasul malikin sai yace amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abubuwa guda uku أوتي الصلوات الخمسة an ba shi watan salloli guda biyar faudi salawatil khamsa Mm, salloli guda biyar وأوتي خواتيم سورة البقرة an ba shi ayoyin da suka cika suratul baqarah وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقهمات wato kuma an gafarta Allah ya gafarta wanda duk bai yi shirka ba da Allah wato bai tara wa Allah komai ba daga cikin al'ummar Allah to komai girman lahin ubangiji na gafarta mishi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha
المقهمات waɗanda suke masu kutsawa ga miyagun ayyuka
وقال ما كسب الفؤاد ما رأى وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شيني راى حديث بابا رسول مالك yace ma kadabul qur'an haka na ma Allah tabaraka wa ta'ala yace zuciyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bata faɗi sabanin abin da ta gani ba Mm.
الآيتين ka karanci waɗannan ayoyi guda biyu ma kadabul qur'an ma afatumaruna hu ala ma yara ta yaya kuke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake gani Hmm.
رأى جبريل في سورته ibn mas'ud yace ma'anarsa ya ga jibril ne fi surati a cikin surar da Allah ya ce shi da ita ba irin sura ta mutum ta kaje kan hito ba yakan bayyana cikin surar dan adam ya zo ya kama da jihiyatul kalbi ko ko wani daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan
له ست مئة جناح yana da fiffike 600
وفي حديث شريك a cikin hadisin shariku shi kuma أنه رعاه ziyarar da ke ciki annabu cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam رعاه موسى بالسابعة ya ga annabi Musa a sama ta bakwai ne kaga ya saba wa wancan riwayoyi cewa a sama ta shida ne Mm.
قال بتبديل كلام duk da الله yake wasu suna ganin isra'il ma ba ɗaya ne ba isra'il ba ɗaya ba ne ya addabi ba su ɗaya aka isra'il da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam
قال بتبديل قال manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace بتبديل كلام الله watan Allah ya fifita manzo Allah sallallahu da yin zance na Allah tabaraka wa ta'ala قال ثم أولي به فوق ذلك sannan aka hawa da shi watan fauka zalika bibishin wannan sama ta bakwai بما لا يعلمه إلا الله fagen da ba wanda ya iya sanin fagen sai Allah tabaraka wa ta'ala ita daukakar ba wanda ya sani amma ta ɗaicen ta ɗaitawa bai daga faukan ka'ina ta sama sai da ba za a zasu da zama sama akan dukkan ka'ina sama ba tana cikin kayan ta ba to maza na zai zama mata sama ita ma ita ma sama
فقال موسى annabi musa sai ya ce لم أظن أن يرفع علي أحد ban taɓa tunanin za a ɗaukar ga wani ɗaya ba alayya sama da ni za mu sai da annabi sai da annabi musa fashe da kuka sai da ya fashe da kuka to وأدروي عن أنس an yi baya daga anas ibn malik ne da Allah ta fata gare shi أنه صلى الله عليه وسلم أنه حقيقة من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إيك رواية أنا سيكون مقالي لكي يشي وانت مريوش بچان بايا صلى بالأنبياء ببيت المقدس يا صلى الأنباء بيت المقدس ومقدس ومقدس
وأن wannan riba bazzar ya rubuce ta imam al-bahaqi a dalilin nubuwa ya rubuce ta ta sallar da manzo Allah ya yi annabawa
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كائن
بين أنا قائد an wajo daga Anas ibn Malik yadda Allah ta fada gare shi yace riwaya da Bazzar rawaita Imam Bayhaqi rawaita Anas ibn Malik yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce بين أنا قائد baina ana qa'idun zata yawmin ila nan zanne wata rana إذ دخل جبريل عليه sai السلام ga fadan sai ga malaika Jibril ya shigo فوصل بين كتفي fawakar sai ya ɗan ingiza sai ɗan girgiza ya ɗan buga haka kamar wanda kake ganin ko ya yi bacci sai ka ɗan buga shi dai ɗan girgiza shi ya tashi to shine wakar فقمت إلى fa شجرة qumtu sai na tashi ila shajaratin fiha mithla wakarai ba sai na tashi ila shajaratin zuwa ga wata it- it- icce
مثل وك- وكري الثاني fiha mithlu wakarai ba a cikin ta kamar akwai ɗan watan shekatsun tsubi
فقعد في واحدة Faƙaɗa sai ya zanna fi wahidatin ya da kasan irin ɗan helicopter ɗin nan. To haka abin ya ya suratu. Eh, Sai ya zanna cikin ɗaya, وقعدت في أخرى ni kuma na zanna cikin ɗaya, ya da kasan ɗaya helicopter. Wannan ya zanna nan, wannan ya zanna nan. Ehem.
فنمت Fara ma sai ta riƙa kumbura tana buɗewa, kamar makusa.
حتى سجدت الخابرين Har sai da ta toshe hafi ɗaini sassa biyu, gabar da yamma, sai ta toshe. ko ولو ina da inda ji ba sai ga shi ne nake gani haka dai ta ƙara buɗe wasu na buɗe a duka saman kusa ana buɗe tana tana tana ƙaruwa
ولو شئت لمسست السماء walau shi itu da na so yadda sama abin nan ya ɗaukaka labasin su sama da na taɓa sama da da hannuna Mm.
وأنا أقلب طرفي ina jujjuya ɗarfi a hali ina jujjuya ɗarfi idona ونظرت جبريل sai na ga mala'ika jibrilu كأنه حدث لائق watan ka annahu kaman cewa shi watan hilsin shimfiɗa ce la'in wanda ta yi ɗan kare da ƙasa kan manne da ƙasa kan manne da ƙasa eh shi ne la'iqun ai bi ma'ana lasiqun bil ardi ya manne da kasa ya kamfare da kasa
فعرفت فضل علمه بالله علي فأعرفت سينسا فضل علمه بالله علي فضلا علم صد الله علي أكينا
وفتح لي باب السماء وفتح أكبود قوبا تسمع لي قريب ورأيت النور الأعظم سينك النور الأعظم حسكي وليك الأعظم من جرما
ولد دوني الحجاب sannan sai aka yaye wato hijabu shamaki duni kuma bayana وفرجه الدر وفرجه أقوى.
الدر
huje-hujen shi shi hijabin abdurru wal yarqut durri ne da yarquti ثم أوحى الله إلي ما sannan wani شاء tabaraka wa ta'ala ya wahayin abin da ya su wahayi gare ni وذكر البزار عن علي بن أبي طالب abubakar al-bazzar ya rawaita daga ma'ana hadisin sayyidina ali bin abi talib karramallahu wajhahu wa radiya anhu لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله lokacin da man Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya yi sanar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kiran sallah جاءه جبريل بدابة sai mala'ika jibril ya zo masa da bidabatin da wata dabba يقال لها البراق ana ce da ita buraka فذهب يركبها sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana hawanta mana ya hau cikin zai hauta فاستصعبت sai ta wuyatu ma'ana ta ki tana irin toma din nan kamar da tutu wanda jaki ke yi in bai so a haushi to haka ka rika yi فقال لها جبريل sai mala'ika jibril ya ce uskuni ki natsu ya ke buraka فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد
wallahi da Allah ran da in ji mala'ika jibril babu wani bawa da ya hauki wanda ya kai girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فركبها to ka san can sai ce farfar da arakan sai gumi ya kece ma burakan nan saboda wannan magana sai aka ga gumi na ta karewa burakan subhanallah farki ba sai manzo Allah ya hau حتى أتى بها إلى الحجاب wa san hatta ata biha ila al-hijab alladhi yadda rahman ta'ala har yazo ga hijabin da ke tare ma'ana wanda yake dabda Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma wannan dabba ta ba ta ba ta nisa bace eh ba ta maganin masafa bace ma'ana masafa yanzu ana cikin magana ana cikin magana ana cikin magana wato ana kurwa kana ganewa kana gane an kawo dab watakila wata kalma ce da an faɗe su da ka gane to sai a ce kana kusa da sai ka ga wannan kusa da ɗin ba ta masafa bace ba ta masafa bace zance ne ne wanda wanda ya san shi ya san shi Eh.
وبينا هو كذلك فبينا وكذلك منا لا هكا إذ خرج ملك من الحجاب سيب الملائكة رسول بحجابنا قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا سيب يفتوش يا جبريل والنوانين قال والذي بعثك بالحق قال والذي بعثك بالحق يجي لا نفعي والذي أيقوك بالحق لكسكيا إني لأقرب الخلق مكانا wallahi ni na halitta kusa matsayi kusanci a matsayi
وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت
wallahi mala'ikan nan ban taɓa sanin shi ba tun da Allah ya ce بعد ساعة هذه Allah ta ce ya ce ya ce ce kafin haka ban san shi ba subhanallah فقال الملك Allah mabuwayin sarki Allah mabuwayin sarki Eh, mala'ika ba ne amma mala'ika biyu ne ce bai san shi ba in ba ranar da shi ma ya ci albarka Isra'ila da Miraji manzo Allah a ran nan ya san shi a dalilin manzo Allah ya san shi ce karla sa'ad yaro
فقال الملك الله أكبر قال الملك سي ملائكة يمشي الله أكبر الله أكبر وقيل له من وراء الحجاب سي أكشي لشي من وراء الحجاب تبان الحجاب صدق عبدي صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر ثم قال الملك ثم قال الملك سلم الملائكة يا شيخ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقيل له فقيل له أكثر شيء من وراء الحجاب صدق عبدي ma'ana na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah نعم can bayan hijabi sai aka ce sadaka abdi Allahu la ilaha illa ana bawa na ya gaskiya lallai ne ne ubangiji abin bauta da ba abin bauta sai ni
وذكر مثل هذا في بقية الأذان sai rawi ya ambaci wannan fi baqiyil azan a cikin dukkan kiran sallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma nan yace bawa na yayi gaskiya lallai wato annabi muhammadu manzona ne
إلا أنه لم يذكر جوابا an qawli hayya ala salah hayya ala falah iyaka irin amsar da aka samu can da aka ce Allahu akbar Allahu akbar da aka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah da aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to shi ma kaga duk an samu amsa amma ba amsa a wajen hayya ala salah da hayya ala falah
وقال وقال سيجي ثم أخذ الملك بيد محمد صلى سي الله عليه وسلم ملائكة من يجي حمد من الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقدمه فقدمه سي كما تدشي فأما أهل السماء فيهم آدم ونوح سي مهلت السما صلى ليمنش يي مهلت السما ليمنش نعم فأما يي مسلمنش da mala'ikun da annabawan da ke can sama duk su annabi Adamu da duk sauran annabawan da ke can آدم فيهم آدم ونون عليه الصلاة والسلام النبي آدم والنبي نون بسنة